wannan shi kammala wannan zama idan mun samu zama guda biyar ko hudu da rai suna musamman da su hannu misala isa kamalin da alkhai isa wannan aiki da ya yi cikin aikin da zai farin ciki da shi a wajen Allah su hannu ta'ala a ranar da Allah zai kaddara haduwarsa da shi. Ɗan uwa masu albarka ba zan ce kuma gaskiya da wasu lokaci ya tafi na biyu ga littafi na farko wani haƙi ko wani abu da ake nema a ciki ne musamman littafin ya tafi a matsayin yana ba mu ƙa'idoji shi ya sa ne mamakin ma wasu tambayoyin da suka rubuta kullum ɗalibin ilimi ana ba shi kawai ne da bawani da wasu aka ba mutum ƙa'ida an duwa shi a bisa hanya cewa duk abin da yake irin wannan abin da ya faru a cikin wannan ka'idar to ya aiki da ka'idar da kuma sai ka'idar ta bashi amsa ne da aka ce za a tambayoyi kowace ba a isa ka'idoji ba shi kenan za a daɗe ana zama kuma ba a gane abin da ake yi amma tambayoyi da aka kai aka aka yi waɗanda suka dace da ƙa'idojin da aka yi da sharhin ƙa'ida mutum yake nema shi ke nuna ya mutunci karatu amma idan ya ɓangaro wani abu alhali yana cin ƙa'ida kuma ya tambaya a kansa to kuma wannan yana nuna cewa yana da tazzaro a cikin fahimtar karatu so da haka da yawa an rubuta mulki Allah ya saka da alkhairi amma dai ga wasu daga ciki za mu roki malam ya taimaka musu akwai gajiya kuma ga lokacin ya ja domin ya amsa tambayoyi daga ɗaya zuwa dai abin da ba zai wuce insha Allah tambayoyi guda biyar ba sauran kuma suna nan wasu sun an amsa su a tambayoyi in a karatu ma damar mutum ya halarci karatu tun farko wasu kuma sun yi latti shi yasa wata matsala an tattauna ta a farko kuma sai mutum ya zo ya tambaya a kan wallahu a'lam akan wakalla mai tambaya ta wannan farko yake cewa hukuncin mai aiki don faranta wa ma'aikinsa yana aiki na alkhairi wanda Allah ya ce a yi na kyautata wa iyaye amma yana yi kuma dan iyayen nasa ba mahaifi ba kawai su ji daɗi to shi wannan a wani babi sai fara
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd bari kafin in ba da amsar nema in yi tambaya yana son ya faranta ma mahaifin shirai sai mahaifin ya ce yi zina zai yi sai mahaifin ya ce yi shirka zai yi to kenan yana yin aikace-aikacen da allah ya ce a yi ma mahaifi don su faranta ma mahaifi rai ko ba haka ba da haka a wannan lokaci shine wancan ka'idan da muka faɗi cewa duk aikin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗe ta da wani rumu da ake samu baya shiga cikin babin tawai ikhlasi to dama in zaka yi ma mahaifinka biyayya zaka yi mishi dinga ji zafi ne zaka yi mishi dinga ji daɗi ne ai ko ba haka bane har manzo Allah sallallahu a cikin hadisi yana batu akan cewa aljanna kana karkashin iyayenka idan mahaifinka na jin zafinka to shine sai ka shiga aljanna ko ko in yana jin daɗinka aljannan mata na karkashin mijinta in yana jin zafinta ko in yana jin dadinta kila kun gane wato wannan akwai nassoshi da suka yi bayani akan kyautata mu wasu ɗaiɗaiku amma za ka yi shi ne domin su farin ciki ko mummuni ma ɗan uwanka idakalu surur fi kalbi rajulun mu'min yana daga cikin manya manyan al'amara yanzu ina son zan yi aiki na don Allah amma ina son kauna ta shiga tsakanina da kai shi ne ta hadu ta habu ina son kai farin ciki don na ga kakwa na baka ci kai da iyalanka yau burin ɗauki wannan buhun shinkafa in kai maka yau da kai da iyalanka za ku kwana cikin farin ciki ta wannan ai su ma ci karo da nufin allah ba umarnin allah ne da dokokinsa so shi yasa kamar yadda malam ya faɗi idan da an fahimci ka'idar idan kai aikin Allah wanda Allah kuma ya faɗi wani romo na duniya da za a samu to wannan aikin bai ci karo da ikhlasin bawa ba ba iyaye ba ma mummune ma kai ba mummune ba ma kawai duk wani mai ɗanyen hanta ka ciyar da shi yau ya ci abinci ya koshi Allah zai farin ciki shi ma zai farin ciki kuma wannan zai iya zama sandiyan shiga aljanna karo ta shiga aljanna saboda ta ciyar da kare akwai gantalallen abu kaman kare gantalalle amma ta ciyar da kare kuma Allah ya ji daɗi ta shiga aljanna kila kun gane ta yi ta faranta ma wannan karen ya warke daga matsalolin damuwarsa kuma babu shakka in kai musulmi ne zaka ce kai bari ma in yi kaza aiki da lada so irin wannan babu laifi akan wannan wallahu a'lam amin ya rabbal wannan ma yake cewa mutum ne ya gabatar da aiki amma akwai riya a ciki kafin ya fahimci karatun kamala shin zai canza aikin ne
to wallahu a'lam wato idan mutum ya riga ya gabatar da aiki sai da aikin ya ƙare sannan sai ya ji batu akan ikhlasi to kaga dai aikin ya riga ruguje a gurin Allah amma falalan Allah da rahamansa zai iya dawowa gyara mutum aikin kila an gane akan ka'idar wancan aya da muka karanta akan akan munafiqai illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin a lokacin Allah zai iya dawo da ikhlasin bawa akwai wani daga cikin sahabbai bazan iya tuna sunan shi ba ya tambayi wani daga cikin ko tabi'ai cewa naga kai window ko Abu Huraira ne ko wanda daga cikin sahabbai me yasa kai window a wuri kaza sai ya ce saboda rika samun iska ya rika shigo mu sai ce ka da ka ce don karka jin sallah kiran sallah sai ka ji kiran sallan kuma sai iskan ya shigo sai ce to na gyara niyyata kun gani kuma hadisin annabi sallallahu ya tabbatar da wannan ma'ana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya ce mishi manzo Allah ina son ka a duniya na fi son ka sama da kowa in ka tsama kaina sai annabi ya ce da sauran runa aka ba sai ya kai Umar ai sai ka so ni sama da kanka sai ce to ya annabin Allah yanzu ina son ka sama da kaina sai ce al'ana ila ka gani kaga ba zai a ce san da yamma annabi a baya gurbace ba so da aka ala ayi halfalalan Allah da rahamansa ko da bayan mutum yayi aiki bayan tsawon lokaci sai kuma ikhlasi ya zo mishi daga baya kyakkyawan zaton da muke ma Allah zai dawo mishi da aikin shi kuma ya bashi sakamako kyakkyawa akai wallahu ta'ala a'lam
wannan mace ce muke jin cewa ya halasta niyyar mace ta kasance tana son 'ya'yanta su haddace alƙur'ani amma domin su samu ɗaukakar duniya da ta lahira nasal Allah salamata da afiya ki cire wannan ta duniya ki cire ta duniya wato Allah subhanahu wata'ala mai yalon falala ne kaga duk wanda ya bi hanyar Allah to sai Allah ya ɗaukaka shi a duniya a bisa ƙa'idan wa'atai na hu'ajar hufin duniya wa inna fil akhirat lamina salihina amma ba ya nufaci duniyar ba ƙila an gani ba ya nufaci duniyar ba ya nufaci Allah to shi kuma Allah baya kunyata nashi Allah yana jin kishin waɗanda suke kusa da shi so da ka annabi Ibrahim kaga ya nufaci Allah ne kawai amma kuma sai ga Allah ba shi ake nan ajar rufin duniya ga ‘ya'ya mutanen kirki da har gobe duk wani ɗa tun daga zuwan annabi ibrahim duk wani annabi da Allah ya aiko to cikin zuwan annabi ibrahim saboda ko dai annabi ismail ne da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama kaga annabi ismail ɗa ne ga annabi ibrahim da haka annabi muhammad ɗa ne ga annabi ismail ko kuma sasan annabi ishaq wa min wara ishaqa yaqub daga annabi ishaq aka sami annabi yaqub aka sami annabi yusuf daga nan aka sami al-asbab aka sami annabawa duk wani annabi da yazo bayan annabi ibrahim to cikin zuran annabi ibrahim akwai darajar da ta wuce wannan a ce ƴaƴanka sun zama manyan mutane annabawa Allah na yaban su sunan su Qur'ani yake kamawa ai babu darajar da ta wuce wannan to amma wannan ya bata mishi aiki bai bata ba to ki nufaci Allah sai Allah ya hada miki duniya da lahira amma wanda ya nufaci duniya da lahira in a cikin wancan ka'idan ne abinda nasu ya zo da shi a hada babu laifi in mutum ya nufaci duniya da lahira cikin abin da ya waje bai tsarkake to wannan mutumin ya faɗo ba zai samu duniya ba kuma ba zai samu lahiran ba sai dai wannan bai kora su ƴaƴan in suka kusanci Allah za su samu ladan sa gurin Allah ba amma dai ita uwan ba ta da ladan tarbiyya ba ta da ladan taimakon da taima ƴaƴan ta rika tashin su da daddare suna muraja'a suna hadda ta rika kai su gurin malamai na Allah ta rika yin musu addu'a boye dun dai su samu kawai daukakan duniya da na lahira a'a ya waje bai zama na lahira ne kawai to shi kuma sunnan Allah duk wanda ya samu lahira sai ya hada mishi da duniya kila kun gane sunnar Allah ce duk wanda ya samu duniya lahira sai ya hada mishi da duniya mafi karanci shine Allah baka kyakkyawan ambato ya warkar da kai daga matsalolin duniya kamar yadda muka karanta a baya wal ilmu inda Allah amin ya shekh tambaya ta ƙarshe insha Allah sai sauran kuma da suke cikin takardu ina ganin an tattauna mala ya yadda sai a tura masa a bada sai a amsa su daga baya ko da ta social media za a yi insha Allah wanda mala yake ganin su cancanta amsa su amin ya shekh wannan mai tambaya na ƙarshe yana cewa ne shi ɗan siyasa malam kuma ya buga misali da 'yan siyasa da ƙarancin ikhlasi a tare da su shi yana son ya rika kyauta da ikhlasi a goye amma tunaninsa ya zai da hakkin mutane ya ce wallahi yana son tauhidi shi
to wallahu almusta'an wato wato shi yasa kila wato manzo Allah ya faɗi gaskiya mata kuna da karancin addini da karancin hankali sa- in ka auna ku da maza wallahi ban ga abin dariya a cikin nan ba abin da shi yake tambaya akai ni ma fa ban kubuta da gare shi ba ke ma baki kubuta ba kawai din yanzu shi ya ce shi dan siyasa ne amma na rantse da Allah wannan cutar nima tana damuna nima ina son in kusanci Allah don ina son tauhidi na da imani na ina son ɗaukakan gidan lahira ina son Allah ya san da zamana amma kuma ga matsalolin son a sanin nan yana fi bijirowa mun fa karanta daga cikin magabata su fiye na sauri salibin abdullahi tustari yusuf bin asbab duk mun ka karanta zantuttukansu akan hadarin ikhlasin nan da wahalansa to menene in wani ya tambaya kuma sai ka kwashe da dariya ki bari sai lokacin da ke kika kubuta kin wuce wannan matsala to in ya so sai ki dariyan keta aljanna to kaga wannan ko sai aljanna sai aljanna kenan ba dai a duniya ba to da ka nima wannan matsalan da dan siyasa ka kawo ni ma haka na- nike jinta a cikin zuciyata da ni da kai duk aiki ɗaya za mu yi yanzu abinda muka karanta na gaskiya mai aiki da shi shi kenan magana ko siyasa kake ko limanci kake yi ba dai kamar sun yi hannun riga ba ko kai ne limamin maka ko na madina ko na ma'awiya ko na ibn abbas duk abu ɗaya ne abinda Allah ya dora ma sayyidina Abubakar kuma tilas yayi ya dora ma nana Aisha tilas ta yi ya dora ma al-Imam Malik da al-Imam Ahmad bin Hanbal da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dora ma su Malam Abubakar gumi dole su yi shine Allah ya dora miki ya dora mu ya kuma dora mu dan siyasa da haka duk abu ɗaya ne kawai yanzu in ka ji hanyoyin da aka kawo yadda za ka sami ikhlasi sai ka bi su don ka sami ikhlasi shugaba an ɗora mishi ya kula da haƙoƙa da maslahan mutane to ai tilas mutanen zai ma amma wa yake tsoro yake ba su haƙƙinsu Allah subhanahu wata'ala sayyidina umar ya ce ina tsoron jaki ya kintube gobe kiyama Allah ya tsaye da ne mun tambaya da haka shi Allah yake tsoro da haka zai gyara majaki hanya ballantana mutum ya ƙi shiga baitul malin al'umma yana tsoron matsalar da za ta same ni a gaban Allah ya ƙi yadda ɗan shi ya zama shugaba saboda ya ce abin da na ɗauko ma gidanmu ne kaɗai ya ishe mu don haka shi Allah yake fuskanta amma kuma ai tilas mutanen zema zai yi ne ya ce zan gyara muku hanya amma ban san kowa ya sanni na gyara zai yi ce zan ba ku abinci amma ban san kowa ya sani kaga ba zai yi ba amma mene zuciyanka take karanta maka Allah shi kenan ka kubuta kuma gashi an karanta waɗansu ƙofofi kayi don Allah amma mutane sun gani sun sun ce honorable ka Allah ya saka da alkhairi ko honorable Allah ya ji kan iyaye sai ka ce amin na ce muku wallahi wallahi wallahi malanta mu mun san ba mu kai ta ba ban ma taka hanyar ta ba wallahi to amma wani in ka karantar da shi sai ya zo ya ce maka akramukallah kaga wannan akramukallah dadi take mu in dai wannan aikin zan yi aita mun addu'an nan na yarda wani ya zo ya ce Allah ya ji kan mahaifa Allah ya sa suna kyakkyawan matsayi in dai wannan ɗan ƙanƙanin aikin za ka yi ai maka addu'a to kayan da so amma me zuciyanka ta karanta maka kawai nan ne sarra abinda zuciyanka ta baka ko yanzu ne maka dubarbari na ci a to ka je ka yi ba komi wannan wallahi in a gurin Allah ba daidai bane ba daidai bane so da haka da ni da kai yanzu da ɗan siyasa da liman da malami da ɗalibi da mata da maza da masu aure da marasa aure duk matafiyan ɗaya ne mu akan wannan ɗaya ce kowa ya fafataka kawai ya kwashi kanshi a gaban Allah wallahu ala amina rabbal alamin kuwa cin samara da ikhlas ma da malamai suka ambata akwai in kai abu dan Allah sai Allah ya bayyana in kai dan Allah Allah ne bai yadda ka koya aiki in dai alheri kai dama ko alheri kake wani ya kuma shi ake wani ikhlas so da kai in dai dan Allah mutum sai Allah ya bayyana ɗaya daga cikin malamai shi muhammad hussein yaqub yana ba da labari cewa wani ya rubuta littafi da ya rubuta littafi malamai sun yadda ka rubuta littafi ka sa sunan ka cewa kai ka rubuta domin isala ce annabi sulaiman ya ce ina gudun sulaiman wani na gudun bismillah da rahman da rahim rasa'in kun manza da sama yana samin muhammadin rasulillah ila kaisar malikin rubuta من محمد رسول الله إلى كسرى ملك فارس من محمد رسول الله إلى المقوقس ملك مصر da sauransu so da ya halarsa ka sa suna an kara rubuta littafi littafi misali amma shi saboda ikhlasin su sai rubuta littafi sai ya kisa sunansa littafin ya tashi ya tafi wata ƙasa akwai abokinsa a waccan ƙasar yana duba littafin sai ya fara karantawa yana fara karantawa tun a shafi na farko sai ya ce halin littafin na fahu sabiki gula ya rubuta takarda ya aiko masa da ita cewa na ga littafin ka mai kaza mai kaza ya sake tambaye sai ce ya zaki ka ce ni ba rubuta wannan ba littafi na ba ce littafin ka ne ya ce ina farawa da wasu jumlolin da ka saba yin magana da su na gane kai to wannan ka ga sakamakon ikhlasi so da ka mutu ta niyya da uwa duk abin da ake yi addu'an nan kan yi wasa da ita ta ikhlas wallahi addu'a ita ce mai tseratarwa sannan na biyu daga cikin samaratul ikhlas ɗan uwa akwai tabbatar da kai a aikin ba za ka dina ba ba za ka dina ba ka fara ikhlasi ya sa annabi nuhu alaihi salam yayi da awa shekara dubu ba hamsin bai gaji ba bai daina ba duk wasu asali da'awa sai ne ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ده hanyar da ake ta da'awa sai da annabi nuhu alaihi salam ya shekara dubu ba hamsin iyaye su mutu ‘ya'yansu su mutu jikokinsu su mutu shi kuma yana nan kuma ana yin wannan aikin ƙwara ɗaya wanda Allah ya sa shi bai gaji ba addu'ar da ya ba shi da kan shi ya gaji ya addu'a sai da Allah ce wa uhiya ila nuhi annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana so daga karshe sai aka ce wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyi sannan sai karshe aka ce رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هذا ساشي أكل wannan ikhlasin mu yi kokari ne shi sannan abu na ƙarshe wannan fanni na tafsirul mawdu'i na alqur'ani muna da buƙatar sa sosai dan uwa kun ga yanzu wannan wata madda ɗaya ce kawai aka ɗauka wadda alƙur'ani ya ba ta muhimmanci sannan wannan yana raddi zuwa ga yan tafi'ini cewa ba za su iya wannan abin ba ba su san ƙur'ani ba mannarsu suke yi wacce take ta haɗu da abu biyu a tsakanin wasunsu jahilci da kuma son zuciya wasunsu kuma tsantsar jahilci wasunsu kuma tsantsar son zuciya mu duba yadda aka karantar da mu yadda sunnonin manzon Allah sama suka fassara waɗannan ayoyin da alƙur'ani ya magana a kansu so da haka waɗannan da'awoyi da suka tsira wanda tun can da akwai kakanninsu amma dai a irin wannan lokacin namu abin ya fi haɓaka wannan kafafen sada zumunta kullum ina tuna ina ina nanatawa ta sun zo da alheri sun zo da kishi alheri to daga cikin kishiya alheri da suka zo da su shine ɗaukaka banza waɗanda ya kamata a manta da su a ban ƙasa sai ya zama su ne yanzu ake ɗaukaka social media kafafen sada zumunta na zamani suna ɗaukako su suna ban su da yawa an zaci cewa wannan da'awar ta ta tsinanci ta mutu ba ta sai dai waɗanda suke kusa da garin inda kila masu yin ta suke sai kuma waɗanda aka bar su su ba da awar suke ba amma suna da itikadin za a gan su duk mafiyanci kuma Allah maɗaukakin sarki ya kaskanta su a rayuwar duniya ma za ga duk wani abu na tagomashin rayuwa na abin da za a ce san barka ba sa cikin shi amma social media ta bankaɗo su saboda ka 'yan uwa wannan fanni yana da mahimmanci ɗaya ne daga cikin ayyukan da malamanmu suka yi kuma kamar yadda wasu suke zata cewa sabon karatu ne akwai malamin da ya rubutu sai dai tafsilin mas'ala tun daga zamanin sahabbai cewa sahabbai suna wannan nau'in na a tafsirul mawdu'i ko da ba a kira shi da wannan ba wal ibratu bil madamin lal anawin kuma ita ce ka'ida saboda Allah ya taimake mu mala Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya ku yan uwa da kuka zo ga baki daya da na kusa da na nesa Allah ya saka da alkhairi abin da muka koya Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu shi Allah ya sa mai aiki da shi ya Allah maɗaukakin sarki ka sa abin da muka koya ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba ya Allah ka ba mu ikon inganta niyoyinmu har ƙarshen rayuwarmu ya Allah ka cire raban shaidan da raban sanya bo da tsoron kushe a cikin ayyukanmu gabaki ɗaya mu zama muna yin ayyukanmu don kai ya Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da zan gabatar kenan sai su masu kula da daurar za su gabatar da jawabai shi kenan daga nan sai a kira sallah sai kuma mai sallah insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya nuna mana ƙarshen wannan zama wanda yake cike da fa'idoji masu ɗimbin yawa muna biyantawa ga godiya ga babban malaminmu sheikh dr imam abubakar jumari gidado a matsayin babban malami mai gabatar da littafi a wannan daura tamu mai albarka muna fatan allah ya sanya wannan aiki akwai ikhlasi a cikinsa ya zanto ya yi nauyi a mizaninsa muna ƙara godiya ga shekul markas wanda shi ne mai masaukin baƙi kuma tsarukansa ne ya ɗora mu a kai domin mu ga mun tabbatar da hakan dukkaninmu allah ya sa mu tare a cikin alkhairin da ke cikin haka muna bai wa 'yan uwa haƙuri wasu abubuwan ba su kammali cikin lokaci ba kamar littafi wanda haka yana da alaƙa da wasu matsaloli da muka fuskanta muna ta fama da ƙoƙarin hakan tun daren jiya har a azahar din yau amma mun yi kokari dukkan wanda suka zo suka rijista yanzu an samar musu da shi a wanda ba su ansa ba za su zuwa su ansa wacce aka yi ta watan da ya gabata wanda ba samu halarta ba su ma za su zuwa su sama muna fatan Allah ya sa mu tare ga baki da cin alkhairi godiya ta musamman zuwa ga masu social media wanda alkhairin su su ma bai gaza na malaman ba domin sun yada alkhairin da ake karantarwa Allah ya sanya a cikin mizanin na kyawun ayyukansu muna addu'a da rufiya da kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk